أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa wato za a warware sun kadu urar islami rubatan rubatan wato abubuwa na musulunci ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya da za a yi ta rusa su za a yi ta rusa wato ayyuka na musulunci wannan ya rushe wannan ya rushe wannan ya rushe wannan ya rushe sai maza Allah ya faɗi abubuwa da za su rage ƙwaya biyu ya ce abinda zai rage wa musulmi amana da sallah amana da sallah su ne na ƙarshe wanda ya ga yadda duniya ta taho shugabanci na musulunci an rusa shi duk duniya duk duniya babu shugabancin musulunci ko akwai yawa sai da aka rusa shi kuma da mazala ce za a rusa duk abubuwa na musulunci ɗaya bayan ɗaya ɗaya ba ɗaya makka kuma da kuke ganin nan daman mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an wayi gari ana hira da ɗan musulmi yana cewa da iyayenmu suna zuwa wani gari ana kiran shi maka da kai da ƙarshe ma wani zai zo wanda zai cire ka'aba bulo da bulo bulo da bulo ya sauke ta kuma dan afirka na? ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amana da sallah su za su rage su ne na ƙarshe abinda zai rage wa musulmi su ke nan randa musulmi yawa yi gari babu amana babu sallah mai hadisi yake faɗi na? ya gare kuma ya ƙare shi yasa halin da muke kokari kwaye kokari ya zama mai amana kuma kwaye kokari ya tsaye da sallah don mai don mutum ya samu yana da wasu abubuwa amma duk abin da ka sani da wayo da ƙarya da munafurci da zalunci da wawantar da hankulan mutane duk sai an rusa shi ku ga yadda aka mai da dawafi kamar aikin soja kuma da gangan wallahi tallahi sun san ƙarya ne wallahi tallahi sun san ƙarya ne kuma kallo suke suna dariya ita ka'aba fa in ba ka da lafiya a duniya duk ciwon da ke damun kan ka shiga warkewa kake ko musulmi mun manta wannan ne gidan magani ne fa mutane da yawa a tarihin duniya sun haɗu da ciwo sun je maka kafin su gama dawa su yi bakwai sun warke wallahi hukuma ku taɓa ji ba na ni yanzu na san mutum yana nan garin wallahi fuskarsa ta juye haka duk wannan magana da yake ba kuna jin bai wuce shekara goma sha biyar ba ya je maka bai gama dawashi bakwai ba fuskar shi ta dawo yana nan da rai wallahi to idan musulmi mai hankali ya kalli tafiyar ya san wa ake wa Allah kawai ake wa domin yanzu tafiyar duniya kamar Allah ma shi bai iya komai ba tukuna Allah bai isa komai ba Allah bai iya komai ba na yawa akwai wasu wanda suka iya wani abu suka san rayuwar mutane ke hannunsu su ne suke jujjuya ta su ne suke gaya mutane yadda za su rayu kuma duk ƙarya ne ba gaskiya ba ne ana faɗin wannan ne don musulmi ya sani kuma don a bar na baya da za a waye gari wata na iyayen duk ba ma nan sai ayanmu don aka bar su haka cikin duhu sai su ɗauka abin da gaske ne kuma wallahi ba gaskiya ba ne alƙur'ani ciki yake da bayani dalla dalla kad bayyana lahumul ayati kad bayyana lahumul ayati in kuntum ta'qilun haka Allah ya ce mun muku bayani dalla dalla in kuna da hankali Allah dai a cikin Qur'ani ya ce ya allazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ya ku wadanda kan imani kada ku riki yahudu da nasara majibintan ku masoyan ku sai Allah ya ce ba'dhum awliya ba'd shasun su masu kaunan shashi Allah karshe ma ta yi wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kuma haka aya ta jawa wanda duk ya jibince su daga cikin ku Allah ce shi ma ya zama suna hada shi da su to wai kuma yanzu da musulmi ake rigima wai yanda Allah ya ce ayi bauta ma a su za su ga mana inda zamu bauta Allah su ne za su tsara mana irin kalan bautan da suke so mu yi don da za mu gaya Allah ga yadda annabi ya koyar a'a ba irin shi za a yi ba kuma to ka san illan ne mutum ya ɗauka dini Allah ya tsare mu amma da mu sifa mun sani za a shiga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun faɗi za a shiga sallan nan ma manzo Allah ya ce za a zo a dina kana musulmi za su dawo su dina sallah masallaci duk za a tsorace eh amma dai fatan muke Allah ya sa ba a lokacin mu bane eh Allah ya sa mu ba mana yau amma dan tafiya haka za a tafi sallan nan sai yaran musulmi suna hira cewa iyayen mu da suna zalla wallahi sai an zo na saboda duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma kun ga an dauko hanya an dauko hanya ku ga wani abu kaman wasa da ake a kasashen Laraba abai ana tambayar mutane ana tambayar mutane dangane da musulunci ka sha mamaki musulunci abubuwa ƙanana na musulunci za ka ga mutane ba ruwansu da shi eh sauran da za a wayi gari su ne shugabanni su ne kowa da komai yanzu ana samun alhamdulillah ana samun malamai a duniya suna tawa mutane bayani nan gaba kaɗan za a rasa su jama'a kun sa abin da ke faruwa waɗanda suka daddage suka yi karatu da ƙyar da ƙyar da ƙyar da ƙyar ɗin nan yanzu generation ɗin nan ba a karatu yan malaman da kaga an samu yanzu masu ɗan tasowa na bayan ba sa yi yanzu karatun kwamfuta ake yi yanzu ilimin duka na kwamfuta ne in an ɗauke wuta shi ke na ɗauke ka na in an canza sofiya shi ke na an canja ƙwaƙwalwarka shine nan gaba inda za a fuskanta sojin malaman da ake samu yanzu a duniya rahama ce wanda domin karatu su suka yi daga littafi amma nan gaba karatun ma kai ya ɗauki hanyar da a daina ma buɗe littafi yanzu ka duba university cike yake da malamai na islamic sobi ɗan rudu ranar da allah dakta na islamic studies a university bai san inda musulunci ya dosa ba gaba ɗaya ma musulunci ya yi gabas ya yi yamma kuma shi ne malamin yara shi ne zai koya musu musulunci in ka ji abin da suke faɗa zai baka mamaki ko ɗan makarantar dare ba za su faɗa ba kuma su ne za ka tafiyar da ke nan sai Allah madaukake sarki ya shirya da mu Allah ya tsare mu eh Allah ya kiyaye eh sauran fitintunu Allah ya sa ba ma nan za a yi mu kuma Allah ya sa da mu da zuriyar mu mu rayu musulmi mu mutu muna musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum to wallahi yana tambaya ne yace yanzu yanda halin da Saudiya take ciki ko ya sa akwai malamai na gari na kwarai a Saudiya to za su biye wa gwamnatin ne ko yaya wallahi wanda ya san halin da malamai suke ciki a Saudiya zai tausaya musu wannan shine gaskiyar magana suna tsaka mai wuya kuma suna kokari amma an riga an kange su an kange su fiye da yanda ba ka zato domin wasu su ma kashe su ake yi kaga kowa wannan magana yawa wasu su a kulle su eh idan suka saba mai ake so abinda ake so shine su zama yan amshin shata ko ba ku san an sa limami a saudiya ya je ya bude gidan caca ba oh duk ba ku sani ba lima ware da gidan caca aka sa shi ya je ya bude ya yi ta ya yi karta eh saboda mai haka mai garin yake so kuma in bai bude ba Allah kaɗai san inda za a ƙare shi jewa daga cikin malumar da kuka sani jewa sun shiga fursuna ai da haka suna kokarin su Allah kuma ya saka musu alheri amma abin da ya fi karfin mutum bayan da ya iya eh dama shi ta rayuwar duniya in ka ga abu ya fi karfin ka kawai sai ka shige cikin ciyawa ka yi shiru na a zaman mana ba kowa ne zai dauki wata wahala ba in ka ga sai ta bace abin ka shikenan eh tunda kai ba annabi ba ne ba aiko ka wajen kwa ba a mutum zai gwargwadon abin da zai iya in ya ga abu ya kai shi yasa dama akwai uzula a musulunci akwai lokacin da ka ja kai ɗaya ka rayu shi kenan ka rabu da mutane ko a yi buga akwai ranar ƙin dillanci amma dai malaman saudi a gaskiya allah saka musu da alheri ni dai sani na suna ƙoƙari amma abin ya fi ƙarfin su yawa kawai shi shi ne farke ai wallahi ni ba sai kashe mun wallahi ba na ce ma ni ganau ne kun ji me yake bani labari wansa ne yake da ciwo a kafa akwai abokin shi da yake zo Germany a yi masa aiki akwai kuma abokin shi da yake Saudiya yake ya zo sai yace to bari dai biyo Saudiya yayi umura shi ne yace wajen umuran gaba ɗaya ciwon ya bace ya warke shi ne yake rantsuwa na ce ni ne wallahi ba sai ya rantse mun ba ato ni wallahi ga nauni kuma wallahi na san cewa Allah madaukake sarki a wannan farfajiyan Ka'aba akwai inda in ka tsaya duk abin da ka roke shi yana ba amma sai aka mai da wajen kaman wani wajen bariki eh kaman ba komai a wajen kawai ka shiga ne Allah na tuba wanda ya san yadda ake aikin haji ai ya san aikin haji ikon Allah ne wanda ya yi aikin haji baya irin yan shekarun da muka yi ya ga yadda ake takuduwa yadda ake haduwa mutum da mutum daga kasashe a takudu takuduwa yadda ka san me zan ce ma yadda ake takuda ta fara eh haka ake takuduwa a yaki kuma a gama lafiya saboda tsaron Allah a duk duniya babu abin da ya tsinka makiya Allah yake ba su mamaki har gobe har jibi sai yanzu da suka lalata shi shine yadda ake aikin haji duk tunaninsu ya tsare duk yadda suke tsara ya sun san cewa akwai wani abu a wajen domin tsaron aikin haji kawai banda Allah ba wanda zai yi shi ka taro mutane daga garuruwa ba sa jin yaren juna ba su amma haka za a yi a gama mutum miliyan biyu mutum miliyan uku akwai lokacin da mutum miliyan shida ka akwai lokacin da miliyan bakwai ma aka yi aikin haji amma haka ake gamawa lafiya kasan an mai duka ne yake tsarewa kama yanzu an ce mai iya ba shi ne abin da aka faɗi a duk an ɗauki hankulan mutane kamar ba komai a kaban kawai wani ne can mai tsare ka eh kuma ma aka ɗauka shi in ka je corona da kaba ba za ka warke ba ko ba sai amma allura ka je ba inda ya dana warkewa can ba sai a barka ba na mukaddara kana da ita in ka shiga ma za ka warke kaga inda an yadda ana warkewa sai a barka amma yanzu sai ba ba a yadda ba ku yi ku yi haƙuri ba daɗi magana amma wallahi haka take eh kuma sai an faɗa don in ba a faɗa ba wasu ba za su gane ba eh Allah ya shiye alaikum salam na'am shi ba ba abin da ke fitar da shi eh ko da yana yin zakkar kuwa al'albashi in yana yi ne wani za a bashi ta a a ba wani amma da zai karba kuma da ya karbi halal saboda Allah ne ce a bashi eh wannan cewa yana bayarwa ba ba shi bane lissafi ne Allah yi ai shi da man kasan ba wai talauci ne da shi ba kawai ga dalilin da yasa aka ce a bashi yauke ta tambayar ta farko da ya ce mutum ne sadaka amma da ya zuce shi ba ta su hannace cewa to kwacewa aka yi misali ya ce dai haka da ya zuciyar da ya ba ta so sosai ba ta kwanta ba amma dai haka ya bayar sosai ya ce zuciyar ta so kawai a yi haƙuri ko ya addu'a kuma Allah ya karba tun da ya riga ya bayar galibi shaɗan yana hana mutane sadaka الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله ذو الفضل العظيم والله واسع عليم نعم Allah shaidan yana muku alƙawarin talauci wanda Allah ya sa yana sadaka zuciyar shi a sake ya gode wa Allah eh akwai wanda zaka ga dadin sadaka yake ji in ya ba dadi yake ji to wannan rahama ce ta Allah saboda shi ya san shi yasa zaka ga magabata almajirai suke girmamawa wanda za a ba sadaka kuma shi ake girmamawa an samu wani daga cikin tabi'ai idan almajiri ya zo irin yadda yake masa karerayarsa har wai suka ce a'a ya kake masa haka gashi kuma kai ne kake bashi ya ce a ku ba ku ba ku gane ba ya ce ai waɗannan su ne masu mana dakon kaya zuwa lahira kyauta 'yan dakon kayan mu zuwa lahira kyauta ya ce ai dole na girmama shi to kaga mutum ya gane cewa da ko ake mar zuwa lahira shi ma wani aiki wani yana ga kwace masa ake yi cutar shi ake yi to duk wannan zuciya ce sai mutum ya fara da shekar Allah ya kiyaye sai tambaya ta biyu ya ce wato cikin wanda Allah ya ce a bawa zakka akwai wal amilina alaiha masu aiki akan zakkan to yaya me yake hana a bashi misali ko yana da kuɗi shi na ce a shi ba abin da yake hana a bashi shi ne zai iya cewa a bari amma Allah ya ce a bashi da haka za a iya bashi Allah Allah ta zai ta haƙuri wani mutum ne kuke famfan ɗaya da shi amma sai ya ringa zuba fitsari ta inda zai ringa cutar da kai ko yana taurari ya to cewa wannan ya za ka yi na ce shi ka yi haƙuri sai kai masa nasiha ya daina kai kuma ka daure kai ta haƙuri shi makoci in Allah ya haɗa mutum da shi to sai dai haƙuri eh sai dai ta da hanyar da zai bi kuma a yan samu sauki sai ya bi amma dai babba shine sai ya yi haƙuri daman umarni da aka ce haƙuri ai jarabawa ce ba ku ji Allah ya ce waje Allah ba da kulli ba da fitna a tasbirun wa kana rabbuka basira Allah ya ce muka sanya shashin ku ga shashi su zama wasu fitina haka Allah ya ce jarraba mutane sai a haɗa ka da makoci mara kirki ta ba ka wahala wani lokaci Allah jarraba ka a ofis ya haɗa ka da oga mugu na ko ba yadda ka iya haka wani lokaci shi ogan Allah ya haɗa shi da direba mara kirki shi ma haka duk ana samu wani da wani duk duk jarrabawa ce Allah ya ce ya yi haka ne gani a tasbirun ko za ku yi haƙuri kuma sai ya ce wa kana rabbuka basira Allah yana kallon kuma eh da haka ba abin da ke faruwa ba bu sanin Allah za ka yi haƙuri a cikin tarihin magabata akwai bawan Allah da ya zauna da wani babban bujushe bakwai ba- a shekara bakwai ban ɗakinsa yana zuba a gidansa amma sai ya nemi da yake irin na na na na, na bokitin nan ne shi ma kawai sai ya sa bokiti yana zubowa shi ma ya cika sai zai zubar amma ban ɗakin wani gida ya fashe bai sani ba aka yi shekara bakwai sai rashin lafiya ya kama shi wannan malami ya ga cewa lalle ba zai kai ba sai ya ce a kira masa makocin shi da ya zo suka ya ce kaga yadda halin jikina yake ina ganin tafiya ta matso don allah ina roƙonka ka yi haƙuri ban ɗakinka da ya ɗan ɓule nan ka gyara ya ce ban ɗakina ya ɓule ya ce je ka gani ya je ya gani ya ga yana ta mamaki ya ce tun wace ya ce yau shekara bakwai ke ya ce kuma da ba don halin da nake cikin wa ban yi niyan gaya ma ba na yi niyan kawai ya ringa taimaka anna ya ce yanzu ma tsoron kada yara su ma rashin hankali ya sa ya ce kai amma dai wannan addini naku yana da abin nan kawai sai ya musulunta ya yi kalmar shahada yana fita bai kai gida ba shi kuma ba Allah ne ya rasu shi wanda wanda ya yi sa shi malami wanda aka musulunta a wajen shi shi kuma ya rasu shi kuma ya zama musulmi to kaga ai dai haƙuri ne yasa inda ya fito sun yi uwa ka ubanka na kaga ai da ba za a samu wannan dama ba dan kawai jarabawa ce amma dai su ma makwatan da ba su da kirkin an ga su ji tsoron Allah sani suna saba Allah wajen bata wa makwatan su rai da wajen yi musu abin da ba kyau wala alam na'am a a yana ciki tsundum yana ciki laifi ya koma kan shi ai dama mu abinda Allah ya dora mana ya ba mu doka kasan gaba ɗaya konsert na duniya gidan jarabawa ne duk rayuwar mu jarabawa ce Allah ya gaya mana ya yi lazina anu ko an kusa kum wa ahalikum nara ya ku wanda kuka imani ku tsare kanku fa ku tsare iyalanku daga shiga wuta wannan doka kenan to haƙi ne na uba ya sa ya waɗan shi tarbiya ya koya masa sallah ya tabbata yana sallah alaba shi in ya mutu ya daina ma ba ruwan shi ba ruwan shi Allah ya sani in Allah ya tambaye shi Allah na yi na sa shi makaranta na koya mar sallah na kai shi masallaci bayana ne ya bari wannan kuma ba ruwan uba amma idan bai yi ba to yana ciki ya tare da shi Allah ya kiyaye za ka haƙƙi ne a tsaya kai da fata a tsaya tsayin daka a ga an yi wa yara tarbiya sa su a hanya sauran kuma a baro Allah wallahu alam assalamu alaikum